وعن بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي بكرة نفيع نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه an karɓo daga hadarin kibiya ko?
نعم na أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بنفسي بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه mutafakun alaihi a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر وانذار العظيم ورضي الله تعالى تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إيدوا لنا بهذا المحضر والسعر في بنظرة تأتي لنا بالظفر وعن أبي بكرة النفع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أنكر ودقى أبي بكرة النفع بن حارث الثقفي Allah ya ƙara yadda gare shi ya ce annan nabiyya sallallahu cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce izal taqal muslimani idan musulmai guda biyu suka haɗu bisa hima da takubbansu falƙatulu kaga wanda ya kashe wal maqtulu da wanda aka kashe finnari duka su biyun suna cikin wuta qultu in ji nufai bin al-hafiz radiyallahu anhu yace sai nace ya rasulullahi hadha al-qatil fama badul maqtulu ya ce ya rasulullah wannan fa shi ne wanda ya kisa idan ya shiga wuta wannan hankalin mu zai iya ɗauka amma balil maqtul to ina kuma ga wanda shi aka kashe aka zalunce shi aka kashe shi kuma shi ma a ce shiga wuta qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana harisan ala qatli sahibihi ai shi saboda yana shi ma kokarin kokarin kashe dan uwansa muttafaqun alai bukari da muslimu ne suka rawaito wannan hadisin a bukari a cikin kitabul iman muslim a cikin kitabul fitan kenan wannan hadisi yana magana ne akan niyyar dan adam duk lokacin da mutane guda biyu suka ɗauki azamar kashe junansu to wanda ya kashe za a shigar da shi wuta wanda a kashe shi za a shigar da shi shi ma wuta abinda ita shi ma da ya samu dama ai kashewar zai yi don haka shi wanda ya kisa za a shigar da shi wuta da aikin hannunsa wanda aka kashe za a shigar da shi wuta da aikin niyyarsa niyyar da ya shi ma don ya kashe ne an gane shi ne da ya ce a idan musulmai guda biyu suka haɗu da takubbansu bi ma'ana kowannensu yake son ya kashe ɗaya daga cikinsu kowannensu ya zare takobi to hakika ba ma ne takobi ba ko ma wani irin me yake suna makami walau bindiga aka ɗaga walau dutse aka ɗaga walau sanda ce kai walau mutane biyu ne suke rigima kowannen suke cewa to bari zan kashe ka ta hanyar ta hanyar sirri bi ma'ana jifa da suke wasan jifa tsakaninsu dukkaninsu duk wanda ya mutu a cikinsu sun shiga wuta ba lallai sai da suka bi ba ko mutum ka jefa don ka halakar da shi to ka tabbatar kai dan wuta ne a fahimta kawai dai an faɗi takobi ne saboda ba da misali a nan wajen an fahimta da kuma saboda shi ne abin da ya fi shahara na daga makami a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faɗin da ya yi cewa ya rasulullahi wannan fa shi ne ya kisa shi magana abubakar ta ɗin ko abubakar ta ɗin wannan yana nunawa abu ne ma a bayyane yake duk mutumin da ya zo ya kashe mutum da gangan daman sakamakon sa shiga wuta ne Allah yana gaya mana ko menene wa man yakul mu'minan متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما cewa duk mutumin da ya kashe mumini da gangan to sakamakonsa shiga dawwama ne a cikin wutar jahannama wa gadiba Allah alaihi Allah ya zai fushi da shi fushin Allah shine Allah zai nisanta shi daga ramarsa kuma zai ya tanada masa ma azaba mai girma a wannan kenan to shi sayyidina Abubakar ya san wannan ayar shi sa sai ya gina wannan ayar akan cewa ai shi wanda ya kisa ne ina kuma menene laifin wanda shi aka kafe aka kashe din shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li annahu kana bi harisan ala qatli sahibihi domin menene domin cewa shi ma yana kokarin kashe dan uwan nasa ne da a ce yana kokarin kiyaye kansa ne idan kana kokarin kiyaye kanka to wannan babu laifi kamancin garin kiyaye kanka sai ka kashe mutum to wannan ba laifi bane ba garin kiyaye kanka shi ne ake cewa self defense amma idan ba kai ma fitowa kai fito na fito inda ba ne ake ake ake rigima tsakanin unguwa da unguwa duk wanda ya kashe da wanda ya kashe din dukkan su biyan ɗan wutan kai ko ya ko da ko da ko ya ne kuka fito fushi ya dauke kai kai kai kai rigima da mutum ka dauki takobi ko ka dauki makami ka taka mishi wuka ya mutu da kai da shi duka yan wutan Allah ya kiyaye tun balle shi ma idan ya dauki makamin da niyyar caka maka wuka ya kashe ka amma idan shi bai ɗauki makami ba ya yi zan ya kiyaye kansa ne sai kai maka duka irin ya kautar da kai dukan nan ko fa ka zo Musa fa qada alayhi da misali ko to wannan kaga ai ba da niyyar kisa bane ba an gane magana ba da niyyar kisa bane ba Allah ya kiyaye ma wannan hadisi dalili ne akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana yi wa mutane hukunci da niyoyinsu dan haka wanda ya niyyar ma kashe mutum shi ma za a bashi shi a kwatankwacin zunubin wanda ya kisa saboda ka riga ka yi mutum ya riga ya yi niyyar kashe ɗan adam ɗan allah ya kuma wannan hadisin yana ƙara nuna mana girman ran ɗan adam ran ɗan adam abu ne mai girma domin manzala sallallahu alaihi wasallama yana gaya yana gaya mutane da mutum ya kashe yana ga sabansa da ka kashe ran mumini guda ɗaya wanda a ce ma ka je ka rushe kabar baki ɗin ka san cewa ashe lallai ran ɗan adam abu ne mai matuƙar girma abu ne mai matuƙar girma Allah ya kiyaye mu sannan to mu je dai kai
وعن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بدعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن, فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة yau ko la yurizi ni ana wani la yanhazuhu illa salat na لا ينهزه فرق لا يريد to muje muje La yanhazuhu.
na farkon la yanhazu illa salatu la yuridu illa salata to muje da ɗaya ne لا ينهضه إلا الصلاة لم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد حتى في الصلاة to نعم.
kana كانت في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه giya lati ta bisu ina giya ta habisu ta habisu na muje نعم. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ينهضه هو بفتح الياء والهاء والزاي أي يخرجه وينهضه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بدعا وعشرين درجة وذلك ما مازال صلى الله أنكر أولك سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ياتي مازال صلى الله عليه وسلم ياتي صلاة الرجل sallan mutum fi jama'atin a cikin jam'i tazidu ala salati tana a- tana sama da sallarsa shi kadai fi baiti a ɗakinsa wa ko gidansa wa salati fi suki kuma tana sama da sallarsa a cikin shagonsa na kasuwa bid'an wa na darajatan sama da daraja ashirin da ɗoriya shine bid'an ashirin da ɗoriya wa zalika yadda abin yake anna ahadahum ɗaya daga cikinsu idza tawadda'a idan mutum ya yi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalarsa summa atal masjida sannan ya zo masallaci la yan la yanhazuhu illa salatu babu abin da ya fito da shi sai sallah la yuridu illa salata babu abin da yake eh, nufi ba abin da yake son yi sai sallan nan lam yaqdu watan illa rufi lahu biha darajatun babu wata taku da zai yi face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajarsa wa hutta anhu biha biha ta albarkacin wannan sallar wa hutta anhu biha khati'atu kuma a kankare mishi a laifinsa albarka wannan sallar hatta ya rukulal masjida har ya shiga masallaci fa'iza da halal masjida idan mutum ya shiga masallaci kana fi salati ma'a ma kana fi salatu hiya ta habisuhu to za a rubuta mai ladan yana ta sallah yana ta sallah muddan sallah ce ta rike shi ya zo na a masallacin ya shiga masallaci ba a an kiran farko a salatu ko aka yi a salatu ko gabanin ma a salatu sai ya shiga masallaci yana jiran mai sallar sallar asuba to za a tauta mai yana ta sallah yana ta sallah saboda sallah yake jira wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum mala'iku suna salati a ɗaya da akan ɗaya daga cikin ku ma dama fi majlisihi allazi salla fihi ma matukar yana zaune a gurin da yayi sallah ya kulu da rama su ringa cewa Allahumma rahamhu Allah Allah ka ji kansa Allahumma ghfir lahu Allah ka gafarta masa Allahumma tub alayhi Allah ka yafe masa ma lam yu'zi fihi muddan matukar bai cutar ba a cikin masallacin nan ma lam yuhdith fihi muddan bai yi hadisi bai kama shi ba wallau zaman sai asgar muddan hadisi bai kama shi ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisan bukhari ya kawo cikin azan wa hadha lafzu muslim amma wannan lafazin na muslimu ne wa qawlu fadin manzan Allah yana hazuhu ana nufin huwa bi fatil ya'i da yiwa ya'in nan wasali sama wal ha'i da yi wa ha wasali sama kaga yin ha ko wabi zayi da yi wa wannan zaira din wasali sama yan hazahu ko yan hazuhu da ana faɗa ayyukurjuhu bi ma'ana wannan sallar ce dai tabbatar da shi wani hidu ita ce ta ta ta encourage ta ta saka shi hamasa ya fita masallaci to za a bashi wannan lada wato shi wannan hadisi ma'anarsa shine da sau lokaci ko ma'anarsa shine idan mutum ya yi sallah a cikin jama'a bi ma'ana ya yi sallah a cikin jam'i idan mutum ya yi sallah idan mutum ya yi sallah a cikin jam'i to wannan sallar tasa da ya ta a jam'i ta fi falala fiye da sallar da ya shi kadai a gidansa ko fiye da sallar da ya a cikin shagonsa can annabi ya ce bid'atan wa ishirina darajatan da ashirin da ɗauriya daraja ashirin da ɗauriya a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya fayyace mana shine ana magana akan cewa za a bashi daraja ko lada ashirin da bakwai duk mutumin da ya sallah a cikin jam'i za a ba shi lada ashirin da bakwai idan ya yi sallah an fahimta idan ya yi sallah shi kaɗai kuma sai a ba shi lada bakwai wani ƙaunin ma lada ɗaya wani ƙaunin ko lada ma ba za a ba shi sattarwa za a damai da abarta saboda ba sai kyau ba a kauli raji a wajen malamai shine wajibi ne ga mutum ya sallah a cikin jam'i kuma a cikin masallaci saboda hadisai da yawa da suka suke nuni zuwa ga sallah a cikin masallaci da kuma aya take nuni zuwa ga mahimmancin sallah a cikin jam'i kamar waccan ayar wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata ko faltakum ta'ifatun minhum ma'aka idan kana tare da su ya rasulullahi sabanka ko da kuwa a cikin yaki ne ka tsayar musu da sallah ashe sallah tana da matukar muhimmanci har a cikin yaki Allah bai bai baka dama ba cewa kada kai sallah kai bari Allah saboda matukar sallah muhimmancin sallah haka ya ce idan yakin ya kai yakin da ba za ku iya sauka daga kan raƙumanku ba to ko a dawakanku ku yi shi kuna kan doki ko da ku ba ku kallon gabas idan cuta ta yi cuta ku yi a zaune in cutar ta yi wa ku yi a kwance in kwancen ya yi wa ku yi imai ku ringa nuni ku ringa ishara cewa ga yana a tsaye ga yana a ruku ga yana a sujuda ga yana a zamantayya babu wani annabi daga cikin annabawan Allah sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da yin sallah da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya je ya gana da Allah me ya ce mishi fakla'ana alayka innaka biladun qadisa menene menene la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri haka ya ga annabi Musa alaihi salatu wasalam babu wani ubangiji da ya cancanci bauta sai ni yadda sallah da ambatona haka zalika ya gaya wa annabi Isa ya faɗa cewa Allah fa ya umarce ni da sallah ko shine a ƙara inni a ta ne wajen mubarakan wa sami bis salati waz zakati ma dumtu hayyan Allah ya umarce ni da yin sallah da bada zakka muddan ina numfashi muddan ina numfashi bi ma'ana ko tuda nake ba daga man kafa ba kada ne sallah haka Allah yayi wa annabi Idrisa shaida da yin sallah me yace yace واذكر في كتاب النبي اسماعيل واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربي مرضيا حقيقه النبي اسماعيل ya kasance mutumin da yake umartar iyalansa da yin sallah baban annabawa baki daya annabi ibrahim shi fa baki da abin da ya roƙi Allah Allah shi ne fa Allah ka sanya ‘ya'yana su zaman tumar tsaye da sallah da duka iri na shi ne inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa abai ni askan shi zai ci bayan grazi zan da bai ta kamara rabbana yuqima salat yuqima salata Allah na ya maka ina roƙan ka ne su tsayar da sallah faja'al bi jami'i nas tahwi ilayhim warzuqhum min as-salati la'allahum yashkurun Allah ina roƙanka su tsayar da sallah ashe ko sallar nan tana da matukar muhimmanci shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dole duk mutumin da baya yin sallah bai tsaye da sallah ba sai ya shiga wuta fa khalafa min ba'di ma khalfun ada'u salatu wa tabu shahawat fa sawfa yalqawna ghayyan shi yasa annaba suka tafi suka bar wa'insu mutane ada'u salata suna tozarta sallah wa tabu shahawata suka ringa bin sha'awa-sha'awan zuciyarsu fasaufa da sannu sai sun shiga cikin wuta mai wulakantarwa wuta mai wulakantarwa kuma ba tsaye da salawa irin wannan ta cika a'a sai ka ba da hudurinta kada fulahil mu'minuna allazina hum fi salatin mai khashi'una ashe lallai sai ka samu huduri da khushu'i a cikin wannan sallar ya ake ya ake samun huduri a sallah ya ake samun khushu'i a cikin sallah yadda ake samu ba wai ka zo ka ce a'a yadda abinda ake bukata in ji malamai suka ce a lokacin da ka tada kabbara ka cire zuciyarka daga tunanin kanka da tunanin yan uwanka da tunanin matarka da tunanin babanka da tunanin babarka da tunanin ƴaƴanka da tunanin kasuwancinka da tunanin duniya da abin da yake cikin ta ka ji ka kamar ga ka ga rabbul izzati wal jalali sai na suka ce to Allahu akbar girma ya tabbata lallai ubangijin nan da nake gabansa ya girma to da ka fara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ka ji cewa yi da kake yi da kai da Allah tabaraka wa ta'ala ka ji cewa ne yi da kake yi da kai da Allah tabaraka wa ta'ala saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan hadisi na sayyidina Anas wanda Imam Malik ya kawo cikin al-Muwatta al-musalli yunaji rabbah mai sallah yana zance ne da Allah saboda haka fala yaj'al ba'dukum ala ba'd saboda haka zance kake da Allah hadisi ya zo muttafaqun alai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi kudusi ya ce idan bawa yana sallah ya ce alhamdulillah rabbil alamin zance ya fara zance da Allah sai Allah ya ce hamadani ya abdi bawa na ya gode mini arrahmanir rahim sai ce sana alayya abdi bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin sai ce majjadani abdi idan yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce haza ma bayni wa bayna abdi wannan tsakaina ne da bawa na eh fal fal yas'al abdi ma shi ko bawa na ya ya roƙe ni abin da yake so ma'aisha abin da yake so sai ce iyaka na abu da idan sa al mustaqima ka shaidi ne ka cire da mu iduwa ga tafarki da sauransu wannan hadisi da yana da tsayi to abin da ake so da kai a lokacin da kake yin fatiha nan ka ringa kokarin halarta ma'anar ayoyin nan na fatiha kana gamawa duk aya da ka dauka duk sura da ka dauka ka ringa kokarin ganin menene fasarar wannan surar menene sirrin da yake cikin wannan sura shi ake nufi da khushu'i ga menene hadisu musti'i salati hadisi shahararre wanda malaman fiqh suka saka mashi suna musti'i salati wani sahabi ne zo wajen manzo Allah ya salla ta cikin kurshiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa salli fa innaka lam lam salli yace je ka kai sallah domin ba kai sallah ba bi ma'ana ashe idan mutum yana yin ta cikin kurciyar nan a sallah ashe waiwa ta kama a wajen manzan Allah ba ma kai sallah ba ma za a rubuta ka a cikin masu sallah ba ya koma yayi sallah ta biyu manzan Allah ya ce koma kai sallah domin ba kai sallah ba yayi ta uku ya manzan Allah ya ce koma kai sallah kai fa ba kai sallah ya ce to wallahi ya rasulullahi ba mafi kololon abin da zan yi kenan ya zan yi koya mini manzan Allah sallallahu alaihi ya ce idan ka zo za ka yi sallah in kai kabbara kanka ce kuma har tattawaita ka'iman har sai ka tsaya kam a tsaye duka gabobin ka sun gama tsayuwa sannan sai ka fara fatiha in kai fatiha ko sura ko aya kai ana ta shi ne sannan sai ka kuma tsaya ka tafi zuwa ga ruku'u kar ka fara tasbihi har sai ka tsaya mutma'innur raki'an ka tsaya ka samu nutsuwa a wannan ruku'un sannan sai ka fara tasbihi haka zalika a dagowa sai ka tsaye haka zalika su wa zalika fi kulli salatikan jama'a zalika kuma sai kai haka a dukkan sallolinka sai kai haka a dukkan sallolinka idan an nutsu da wannan bayanin nawa za a gane abu guda biyu nake gaya maka shi yake kawo duri sanin ma'anonin abin da kake faɗa duk abu guda uku jin cewa kana gaban Allah da sanin ma'anonin abin da kake faɗa sannan kuma da samun daidaito a kowane rukuni daga cikin rukunin sallah in sha Allah wannan tana da cikin alhaji ko na fisaraji ana gane karatun kuwa to sallah tana da matukar muhimmanci shi za a kawo salatul khawfi sallar tsoro a cikin yaƙi ne ko kana cikin abin nan namun daji ne daji ne ko kana jin tsoron yan fashi an fahimta cewa ga sunan sun sun karo ka gano su shi sai aka samu aka samu sallar kasaro a cikin halin tafiya ne wajen nisa shi sai aka samu jam'i ta haɗe salloli a halin tafiya ko halin ruwan sama an fahimta saboda ne duk ana so an maka cewa ashe fa sallar nan tana da matukar muhimmanci kaza ka nusalli ma da raina shari'atan halat min salatin khaddu fashanu asmahu inji shi radiyallahu ta'ala anhu yace mu dai muna yin sallah mu ba mu taɓa sanin wata shari'a ba wanda ta zo da babu sallah a cikinta kuma sallan ka yi shi faida annabi ya zo sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah shi sa shi radiyallahu anhu yace nusalli kama kana nabiyyu musalliyan ko nusalli muna yin sallah kama kana nabiyyu musalliyan nasumu kaza naqafu sabila sumai da'i muna sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah saboda mahimmancin sallar nan shehu bai gushe bai na roƙon Allah Allah Allah ka taimake ni in kiya in ga kiyaye sallah alayhi salatu lillahi wa salamu ala salawatil khams dari wa hafizu salatin Allah da amincin Allah su daga manzon Allah da sababin wannan salati Allah tsawon zamani na an kasance ina kiyaye salloli guda biyar din nan to kun da ji lokaci ai kuma gashi nan mun ja eh Kai, wallahi bai kai karshe ba wai wai wai wai to wannan dai a gurguje abin da ya kamata mu gani fahimta akwai ka'idoji da fa'idoji fa'ida ta farko shine mai yin sallah mai yin sallah a Allah yana daga darajarsa a cikin jama'a fiye da yanda yake yin sallah a shi kadai wanda yake yin sallah jami ladan sa yafi yawa akan wanda yake yin sallah shi kadai fa'ida ta biyu shine duk mutumin da ya alwala ya tafi idan ka daga kafarka ta dama ka taka sai Allah ya ce a ƙara mai daraja idan ya daga tagu ta taka ta da ya ce a kan kare mai zunubi an fahimta faɗin manzala sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fa inna fi salati man tazara salatu ko ma da mata salatu ta habisuhu ko a wani a wannan hadisin kenan wancan ne man tazara salatu cewa ana za a rubuta maka lada idan ka shiga masallaci ka zauna za a ta rubuta maka lada in dai sallah kake ta jira ba a yi sallan nan ba to za a ta rubuta maka lada wannan ya fi kai ka ce mun fi kowa tun more idan haka mu alif ya ce jami'a ce ma abota fa yawanci sun fi yin wazifan su bayan sallar magriba kana gama sallar magriba sai ka zauna kana jin isha'i amma da ka tashi jira me ake rubuta maka ladan kana sallah sai ka ce to bari in kara kuma ma da wazifa ko sai ka kara da wazifa balle ko kuma yan zawaye sai da umarni a hakan kuma bayan kun gama wazifa sai ku ce sauraron mai karatun qur'ani ko mu tura su a mu da rabbal ibadinmu da diwanin mu sanan mai sallah to haka za ta baka muku wani ladan Allah ya san wannan mu ba mu san ma ya kasa take ga nan lada ga kuma na wasu abubuwa ga shi kuma yanzu ana yin karatu duk kare muna nan muna jiran sallar ne an fahimta madalla Allah ya tabbatar da mu akan abubuwa masu alkhairi haka zalika mala'iku za su ringa mai salati salati mala'iku shine addu'a muddin kana zaune a yanzu mala'iku suna ta mana salati muna jiran sallah ne an fahimta wannan shi ma wani farla ne mai girman gaske amma menene jinyo samun farla niyya dama a babu niyya nake ai zaman da kai a zawiya niyya kake bari mu yi wazifa mu gama mu yi abubuwan nan sannan ni me tun da farko ka riga ka ɗora ne ya sallar isha'in ka an fahimta tun daga farko ka ɗora ne ya sallar isha'in ka amma fa ba da niyya wai ka zo sallah ne kawai ka zauna ba da niyyar sallar isha kake jira ba wani abu ne ya jira da kai ba kai a ladan nan an fahimta ba kai a wannan ladan ba za a rubuta mai wannan ladan ba kwata-kwata wannan kenan sai na abi waira shi ya rawaito wannan hadisin kuma na gaya muku sunan shi abdurrahman bin sakharin da yake da cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowa rawaitan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma makusanci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa annabi ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace annabi kana karatu amma bana bana iya daukan abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mishi Allah tabaraka wa ta'ala tun daga wannan lokacin ba ma hadisi ba duk abin da ya ji a kwakwalwarsa ya zauna kenan har abada ba zai karanta ba kai ko kasuwa ya shiga sai na abu ko kasuwa ya shiga idan ya fito yana iya fitina abubuwan da aka ce wani ya je ya yi ciniki ya ce a ɗaura ko a kawance wannan cikin kaga wannan ya fi ƙarfin kwamfuta a kaifin rike abin da cikin memory ɗinsa domin ita kwamfuta idan ta yawa tana gajiya wanda har ta yi ma crash ko kuma ta samu virus ta shiga kwakwalwarsa ana faɗansa wajen biyayya ga mahaifiyarsa lokacin da lokacin da ya abin nan da arziki ya zo mai kasan da shi ba mai arziki ba ne ba hasalinsa ma shi matar da ya aura boyi boyinta ne shi sai na boyira aiki yake mata na na kiwo idan ya mata kiwo da abin da aka dan samu sai ya samu abin da zai lata to ya iya kiwo na gaske gaske ya iya kiwo na gaske gaske shi sa ma matar abin da ya sa aka sauke shi daga abin din gwamna a zamanin sai na umar saboda dukiyar da ya tara ta shi ta kanta ta bangaren ciwo sai na umar ya ga dukiyar ta ce kai ba dukiyar musulmi bane ba in ce dai abu wurin rai sha'a ba to ya aka ka tara wannan dukiyar yace ai abin da isa idan aka biya ni salari na ka san shi zaman sai dan Umar karshen shekara ake biya salari za a auna ka a ga me kake bukata sai a dauka sai a baka na shekara to shi kenan ka je ka abin nan yace ina kasa kashi uku kashi daya zan sadakar da shi kashi daya zan ajiye shi na yau da gobe kashi ɗaya kuma zan sai dabbobi in ci gaba da kiwatawa sai ce wane ne ya san kana yin wannan sai ce ni kaɗai ne ya ce to babu babu hujja idan mutane idan ni na yarda da kai na tabbatar ba za ka yi ƙarya ba amma kada mutane su yi tunanin cewa fa kuɗin su kake ci da haka dukiyar ka ta araba ta kashi biyu an kuma da raba mai kimali aka tattara duk abin da ya yarda aka duk abin da aka ɗauko za a raba biyu a ɗauki wannan a ajiye wannan a ɗauki wannan a ajiye wannan har aka zo sunan takalmi guda ɗaya aka raba wari ɗaya wari ɗaya ne ya ɗauka wullo can wajen shi to zai da wannan ya rage kawo anu shi ba abin da zai da wannan to ana buga misalinsa da arziki da biyayya ga iyaye mahaifiyarsa ka san su malamai sun ce makaruyi ne miji ya haɗa matarsa da babarsa a gida ɗaya tun balle idan yana da damar ɗauke mata amma ba shi da dama babu karhanci amma kana da dama ka ɗauki saboda ba kowace mace bace ba mace akwai muna mace akwai matar da bata yi kishi da kishi ya tawaye da za ta yi kishi da matar ɗanta shi sa suka ce haka da ya tashi tsakanin gidansa da gidan mahaifiyarsa akwai tazara sai gina babarsa gida mai kyau shi ma ya gina wa kansa gida mai kyau idan ya tashi da safe zai ce assalamu alaikum zai tafi kasuwa ya umma in aka ce umma ummi babata umma a larabci ƙara salo ne na nuna girmamawa kamar ka ce ya uwata ni kadai ai ka san ba kai kadai ta haifa ba amma kawai ka ce ya uwata ni kadai sai ta ce wa alaikum salam sai ya ce Allah ya ji kanki ya rahamshe ki ya ji tausayinki kamar yadda kika ji tausayi na lokacin da nake yaro sai ta ce Allah ya ji tausayinka ya ji kanka ya tausaya maka kamar yadda kake min biyayya a yanzu da ka girma bayan ka girma kullum ne kaga kamar ina kwana yake mata kenan idan ya tafi ya dawo daga kasuwa kazalika sai ya ƙara maimaita a me yake suna irin wannan gaisuwa irin da nashi sai da haka yana cikin wanda ake buga misalin sojan girmamawa da yake wa mahaifiyarsa shine ya kawo wannan hadisi daga wani mazala ba san fatan san fatan to to a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa masallaci har zuwa zamanin sayyidina Abubakar da zamanin sayyidina Umar da zamanin sayyidina Umar yazo duniya ta fara wayewa shi kuma ko da yaushe duniya tana ƙara wayewa ita wayewar duniya abin da yake cin karo da shari'a musulunci ne ko da yaushe wannan haka har duniya ta nade in dai wayewa daga duniya ta fito ɗan duniya ce wayewa to za ta ci karo maka da addini yawanci saboda haka sai ya zamanto mutane suna amfani da fitowar mata suna masha sai sai sayyidina umar ya ce wallahi da a yanzu ne annabi yake nan to da ba zai yarda mata su ci sallar nan ba har aka samu hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mace a masallaci a gidanta ya fiye mata ma sallarta a masallaci sallanta a cikin falanta ya fiye mata sallah a tsakar gidanta sallanta a cikin kudin ɗakin ta ya fiye mata sallah a cikin falon nata saboda haka sayyidina Umar yana so ya san yaya za a ya hana mata haka sai kawo wata wani hikima irin nashi wata rana da daddare matarsa ta fito sallah sai ya tsaya bayan an kira kafin ya zo san da shi zai za sallah sai ya tsaya wani lokaci kuya tana zuwa tana wucewa sai ya rike sai taba jikinta sai wuce ta matar da aka dawo ta suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamani ya canja duniya ta lalace kaza kaza kaza ce a to haka aka yi to shikenan an sauki ku zaman kwai to idan wancan a wancan lokacin aka wannan hukuncin ya wannan hukuncin zai kasance da yake nan sannan na biyu a lokacin babu wani haɗili tsakanin maza da mata kawai maza suna cin kuma daga baya haka za ka zo ka zama mata idan aka samu masallacin da za a ce ga ɓangaren mata nan maybe idan sun zo ta nan hagu- ta arewa za su zo ba ba ɓangaren maza ba ne ba ma bene ma za su hau maybe to fala ba akan yi amfani da wannan tun balle idan an duba wancan irshadin an gane ai yau ba muddan bai cutar da mutane ba a masallaci ba da ne ba ko yawwa muddan bai cutar da mutane ba a masallaci ai matsala ne cutar da mutane a masallaci kamar yadda ka sani cewa kamar in ka ɗauki masallacin harami shi ba cutarwa ba idan kai niyyar cutarwa ne ma ka samu matsala wa man yurid fi bi ilhadin yanzu ko biya sai cikin suratul hajj ne nake ji ko wa man yurid fi bi ilhadin nizuku min azabi me bi zulmi nizuku min azabi me alimi wanda yurid wanda yayi nufin cutarwa a cikin masallacin harami nufi bai aikata ba za mu ɗanɗana mai azaba mai daɗi to haka zalika mutumin da ya zo ya cutar kuma a sauran masallaci shi kuma ba shi ba wannan ladan mutane da suke shigowa masallaci suke so sai an gama sallar magariba tsakanin magariba da isha su sace amplifier ina so ina wannan ladan ko su sace lasbika ko microphone ina so ina wannan ladan ko wanda suke zuwa sai mutane sun gama shiga su sace takalma masu tsada ina so ina wannan ladan abu wannan ladan Allah ya kiyaye mu na'am